بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا أعديتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تعقو سعادتنا ولا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا وعلمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حسن ونزل على ابن أخيه الحر بن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته قبولا كانوا أو شبانا فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه فاستأذن فأذن له عمر فلما دخل عليه قال هيه يا ابن الخطاب فوالله ما تعدين الجزل ولا تقوم فينا بالعدل فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يجاء به فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين والله ما جاوزها عمر حين تلاها وكان وقافا عند كتاب الله تعالى رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما ran karɓo na hadisi daga lahi ɗan abbas allah ya kare da a gare su da ɗan da mahaifin ƙala ice ƙadima kuye na tubuni hisnin kuye na tu ɗan hisin sahabi ne balarabe kuma na ƙauye yana da kaushi irin na a arahu to sai zo madina wani zal'ala ibn akihi alhur ibn qais sai ya sauka saukar bakunta a gurin ɗan ɗan uwansa shine alhuru ɗan kais shi kuma alhuru ɗan kais din sai ce kana minan nafarin lazini yudunihim umaru radiyallahu anhu ina daga cikin jama'ar da sai na umar radiyallahu anhu ke kusanto su gare shi shi hurru ɗan kais din ina cikin jama'ar da sai na umar ke jawowa a jika in an zo zaman fadarsa amma me yasa yake yin haka sai ce kanil qurra'u ashaba majlis umara radiyallahu anhu mahaddata alqur'ani makaranta qur'ani sune ma'abuta majalisar sa shi radiyallahu anhu wa mushawarati kuma sune abokan shawararsa kuhulan kanu aw shuban aw shababa wato wato kuhul sune gwaraza wanda suka haura arba'in suka kasance aushe baban ko kuma matasa ne samari shi dai abin da yake lura karatun wanda yake da karatu shi yake jawa a kusa kullum su suka kewaye shi to shi nasarar mutum ta tabbata ne ga wanda suke kewaye da shi anan yake samun nasara in akwai nagartattu shi kenan in ba nagartattu komai zai rikice dama annabi alaihi salatu wassalam yana cewa ma ba asallahu min nabiyyi wala istakalafa min khalifatin illa kana lahu bidanatan bidanatun ta'muruhu bil khairi wa tahudduhu alayhi wa bidanatun ta'muruhu bil sharri wa tahudduhu alayhi wal ma'sumu man asama Allah ba annabin da Allah ya taɓa aikowa daga cikin annabi alaihi salam ba wani mai mulki da Allah ya taɓa danka mulki a hannunsa face sai yana da basake ciki guda biyu ɗaya basake cikin umarnin sa kwaɗaitar da shi suke alheri suna ta jan hankalinsa akan alheri ɗaya basake cikin sun kuma suna ta jan hankalinsa akan shari suna ta kwaɗaitar da shi suna ta masa wato kwalliya sai annabi alaihi ce sai wanda Allah ya kiyaye kaga hadarin yafi yawa kenan a wajen shugabanci tunan na ce har annabawa alaihi salam to duk haka Allah yake jarrabar mutane to sai an sami nagari sun kewaye to Allah da su za su dinga hango alheri sai su ce ayi in kuma an zo da alherin za a yi wani abu ya sa aka manta ya ɗauki hankali sai su dawo da shi sai su tanatar sai a yi don Allah ya nufi shugaba da alheri sai ya ba shi bidana saliha wadda sake ciki na gari idan ya manta sai su tuna masa in ko bai manta ba zai su taimake shi a aiwatar in kuma Allah nufin su da kishiyar haka sai ya ba shi mayagun bidana wato ba sake ciki idan ya manta sai su kara zaune abun ba za su wari manta tuna ba in kuma ya tuna ba za su taimake shi a yi ba sai abu ya shiri ce to wanda da ya samu kansa yana shugabanci a haka to Allah bai nufe shi da alheri ba amma wanda ya ba shi irin wayancan to ya nufe shi da alheri to sai na Umar radiyallahu anhu shi majalisinsa mahaddata ne masu ilimi su ne suke zama a majalisin ko suke ba shi shawara ki ba ruwansa da maganar shekaru ko masu shekaru da yawa ne ko masu karancin shekaru abin da yake lura da shi shine mai mutum ya mallaka faƙala ƙoye na tulbin akhihi waye na ta dan hisin sai ce da dan dan uwansa al-hur bin qais ya bin akhi laka wajhun inda hadha al-amir kana da fada kana da alfarma wajen wannan sarkin fasta azilli alai ka nema min izini zan shigo gurin sa in zo in ganshi fasta azana sai al-hur dan qais ya nemi izini fa azina lahu umaru sai na umar ya izini ce ya shigo falamma da khalaqala yana shigowa sai ce ji ce saurara ka ji kalma ce da ake bata ta zargi ko kuma ta gatse ya bin ya gaya masa haka sai ce fa wallahi ma tuqinal jazra na rantse da Allah baka ba wadata mu abinda ya kamata ka dinga ba mu na gwamnati baka ba mu ƙoro kake wala ta kuma fi na bil ajli ko baka yin hukunci a cikin mu da adalci zalunci kake yi fagadi ba umaru radiyallahu anhu suna umar ya fusata hatta har mai an yi wuƙi a bihi har sai da himmata ya sa a ce jikinsa ya gaya masa faƙala da hurhur sai hurra shi dan dan ya ce ya amiral mu'mini inna laha ta'ala qala nabihi sallallahu alaihi wasallam haƙiƙa ubangiji madaukin sarki ya faɗa wa annabinsa mai tsira da wancan Allah huzil afwa wa amur bil urfi wa arid anil jahilin kai riko da rangwame wajen ɗabi'un mutane in za ka yi da mutane kuma da irin halinsa to kai riko da rangon suka zo da wannan sai ka yi haƙuri shi sa annabi alisu daga cikin kyawawan halayensa alaihi salatu wassalam akwai haƙuri da jahowatul gwaraba duk inda ba ko izo sai ya masa wauta ya faɗi kalmomi masu zafi tunda Allah ya ce da shi kuzi da akwa to sai kalle shi da wannan sai ya langwame baya cewa ya raina shi ko kuma ya kai ka zo kamun irin wannan sai ya kyale shi in ya zo yana zaune lokacin kawai na mutum ya shigo masallaci ya dogare bakin kofa ya ce aina ibn abdul muttalib sai annabi alaihi ce ha um ni kenan ha um gani sai kai ne ka ce Allah ya aiko ka sai ce da shi Allahumma na'am eh Allahumma na'am kai kace Allah ya wajabta sallah sai ce Allahumma na'am ya wajabta azumi a cikin Ramadan annabi Allah sai ce Allahumma na'am yace kai ne kace Allah ya fallanta zakka a karba a gurin mawadata a raba ta gurin talaka ce Allahumma na'am kai kace Allah ya fallanta aje ce Allahumma na'am yace kaga juyawa ta dama na yadda so nake na jirga bakin ka ni wakilin al'umma ta zan je gaya musa haka yake na jirga bakin kawai tafiya sai haka ya ta fama ya haƙuri da wa'annan baki su zo daga wani guri kuma su mafi yawa sahabbai na gari na kewaye da shi sukan su wani lokacin irin wannan su zo saboda akwai abin da su suna gani sai su kasa tambaya amma shi wancan ya zo gaba gaɗe da yake daga ƙauye yake kudu sai ya fito da shi a fili akwai wanda zo ya ce masa ya rasula a shi aljanna ko abu ne zai cutatar a aka yi tsit sai ce ga abin da ƙur'ani ya faɗa cikin suratul waqi'a fi sidirin mahdud sidir duk inda magariya take kayace da ita kaga ne garin ɗiba sai ta cake ka ta kaga su sun san wannan din da kewaye amma ba su iya wani tambayar ba sai ce masa a waccan ta aljanna babu kaya duk inda muhallin kayar yake a nan duniya a wancan kuma wani kwamso ne shi kuma kwamson yana ɗauke shi ma da kwamso sha biyu ko na kwamso ɗayan aka fasa shi kayan daɗi ne iri goma sha biyu a ciki ta ce ba oh shi kenan kaga an fito da an sadda inda ba da an yi ba ba za ta fito ba to shi suna haka tunda Allah ya ba shi wannan makarimul akhlaq ne huzil aqwa kai riko da rangwame duk wanda ya zo da wauta da gida za sai ya bi a hankali to sai ya ga sai na umar da shiga abinda Allah ya ga annabi alaihi salam huzil aqwa kai riko da rangwame wa amur bil urfi ka umarni da kyakkyawan aiki ka ce ayi kaza ayi kaza shi kuma bisa limana wa arid an da jahilina da kuma kau da kai ga buran masu wauta idan wani ya taso da wautarsa to ba za a bi shi ba dan so ake makarimul akala kullun ya zama ganga jikinka na kasa amma hankalinka yana al'arshi shine wa idza khadabahumul jahiluna qalu salama duk wanda ya wauta ya kwan a mai da irin da ba za a yi ba shi kenan haka ake yi saboda da yawa in mutum in mutum ya dauna da kansa a wajen makarimul akhlaq za ga an mai da mu masu hankali masu hankali wato akwai babban malami a musulunci ya zo yana tafsiri da azumi sai mai ɗakin sa ta fito da muciya sai ta kwantuma masa ta taimasa wajen muciya uku sai ta koma gida sai ma ja baki ja aka ci gaba mace an riga ta waya haka sai ce ai mace ce hauka ciki in na bai da martani ma na zama irin ta shi haka makarin ma aka lai dama in ka mai rama abin da aka yi kai ma kun zama daya kun zama daya to ba da ma ka yi abin da yi in ku kai abin da kai hankalin ku da misali inda mutum zai gane idan mutum ya zo ya wauta kai ma ka mai da martani to sai a kwatanta da mutumin da yake mahaukaci a turu inda zo wai a share a share kai ma ka tashi ka ce ba kai da ba za ka rama ai an zama daya to ba da ma aiwa to haka makarin wal akala yake kar mutum ya kuskura in ya mai da martani sun zama daya akwai babban malami a Kano nan Allah ya kara masa karamar lahira ya shigo masallaci an zauna sai yara suna daga baya suna zance sai wani ruga a sha ce wani tashi ka yi wa yaran nan magana yana fita daga bakin kofa shi ma sai ruga musu a shar sai malamai ce ku ce shi ma ya bi su ya zama ai sun zama ɗaya makarim al-akhlaq sai sai hana mu zama wawaye ko mahaukata eh ce ku ce bi su shi ma kai dawo eh وأرد عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين وأن أنا cikin jahilin da Allah ce a kau da kai gabaran su mai riwaya ce wallahi dan Abbas ya ce radiyallahu wallahi ma jawaza ha Umar hina talaha bai tsallake ta bayan da kai ina karanta masa ka sai tit bai sake magana wa kana waqafan inda kitabillahi ta'ala shi haka yake waqaf duk abin da ita su in ka jawo sai na umar qur'ani to ya haƙura ko mene kalma ɗaya ba zai sake faɗa ba saboda sanin girman Allah ta magana nan ta Allah ce ba wai ba iki ba wasa bace shike ya bashi ya shi radiyallahu anhu to Allah ba mu ikon kwatantawa ba mutum a ce da shi Allah ya ce ya san Allah ma shi ba zai bari ba ai ba mutum a wannan Allah ke rawahu al-bukhari imam al-bukhari shine ya rawaito wannan hadisi to kaga shi hakuri yana daga cikin makarimul akhlaq kenan da lokacin da wani yawauta ka hakura to kun bambanta da shi in ka rama irin tasa to kuma an zama jahadi kaga mutum ba mi kimarsa da ma'auninsa bai kai ba kenan a cikin masu hankali wa ibn mas'ud radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala إنها ستكون بعدي أسرة وأمور تنكرونها قالوا يا رسول الله فما تأمرنا qala tu'adduna al-haqqa allazi alaykum wa tas'aluna Allah allazi lakum muttafaqun alayhi wal asratu al-infiradu bi shay'in amma lahu fihi haqqun wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu karona hadisi daga Allah dan mas'ud Allah ya kare da a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala manzala mai tsira da muncin Allah ce inna ha satakunu ba'di asaratun cewa maganar da aiki asaratun za ta zama a bayana wato shine kanenewa da kyankenewa da irin kalmomin da suka dinga gudana shekarun baya wato wato handama da wawura da babakere to shine asara wannan yana da haƙƙi ma mutum ya samu dama sai ya wawure haƙƙi ya hana wayancan da abin da ya taso rabon kura za a yi ita ku rabon kura za ta raba ne kamar gida biyar ita ce wannan na kura ne wannan na burungu ne wannan na aljanar dare ne wannan na 'ya'yan kura ne wannan kuma na wawaso ne to duk wanda zai wawa da kura sai ta fi shi samu to duk ta shafe guda hudu kura burin ku aljanar jar na 'ya'yanta wannan kuma na wawa to shine asara to za a idan ba a ce a bayansa za a samu wannan a shugabanci in an zo shugabanni haka za su idan kana za ka samu ruwa tulu ɗaya to in kai sa'a aka tsoma ɗan yatsa sai ce buɗe bakin ka kai ɗis ɗis ga ce shi kenan ka gama kuma sai ka je kai godiya so Allah sauki shi ne an ce na ce mu'jizar anar su hangen abinda zai faɗa zai zo nan gaba sai ce wa umurin tinkirona da kuma abinda kuke ganin munkari ne ba ku yarda da shi ba shi ma za su dinga faruwa abubuwa iri-iri wanda a shari'a ba haka suke ba malamai suka ce daga cikin umun da za a fara samu shine jinkirta sallah in an zo ana harka lokacin sallah ko kallanta ba za a yi ba za a ci gaba da harkar kurin ya ce da za ku samu wannan a gurin mulki kuma nan gaba kalu ya rasulallah sai sabai suka ce ya ma'aikin allah fa mata amuruna to me za ka umarce mu in mun samu kanmu kai tsaware akan wannan an zo haƙoƙin da ya kamata mu samu an tattare ba ma samu me zami ala sai annabi alaihi salam ya ce to addunal haqqal ladzi alaikum ku ba da haƙƙin da ya wajaba akan ku wato akwai haƙƙi da kake da shi wato shine abin da za ga kamata hukuma ta maka inda mutane ne akwai abin da ya kamata su yi maka to akwai kuma wajibi a kanka abin da kuma ya kamata ka yi shine abu biyu akwai haƙƙi akwai wajibi shine kamar right da obligation to dole akwai wa'annan tare da mutum to annabi da sai nuna mana akwai biyun kar ka yadda ka yadda kana da ɗaya amma ɗayan baka da shi kamar yadda yanzu ake yi ne lokacin za a yi magana sai a ce human rights amma babu human obligation shi sa ko zai taɓa rasa abin da yake so tunda rights ɗinsa kawai ake nema amma shi menene obligation duties ɗin da yake kansa wanda zai ba al'umma ba a neman wani sai zama ba mai haƙƙi sai shi wanda ya musamman in ya taɓar gaza ya cuci wani da ce haƙƙinsa za a lura to sai annabi alaihi ce to haƙƙin da wajibin da yake kanku shine to addunar haƙƙin da zai alaikum wajibin da yake kanku to ku ba da shi idan aka tura ka aiki to iya ranka za ka yi ana baka abin da ya kamata a baka a baka allowances ɗinka a canja ka guri a baka disturbance allowance a baka traveling allowance a baka kaza a baka kaza to ko ana maka wa'i duk wani abu da yake incentives ana maka a tura ka training sannan a sami equipments dama aiki haka yake a sami manfawa enough manfawa in an samu wannan to a sami kuma equipment bayan an sami equipment a sami training sannan a sami incentives to idan ana wannan me za ka yi za ka zage dantse ka yi aiki sosai to in aka soke su kaf kamar yadda kake a wancan haka za ka yi a wannan haka abinda annabi alaihi ke nufi kenan ana baka incentive ana baka haƙoƙinka ko kar a baka in wannan lokacin ya zo kai dagewa za ka yi duk abin da aka nema a gurinka sai ka yi to kai kuma naka fa naka raye ɗin da kake so sai annabi alaihi ce ta sa'aluna Allah allazi lakum sai ku daga no ku roki Allah ya karba ku in kai wannan shine babban magani abin da yake kanka kayi naka haƙin da ba za a baka ba kana daga hannu ka roki Allah duk abin da nake da shi da nake nema a bani haƙoƙi na Allah a bani Allah a taimake ni to gamo da kasawa ne sai Allah ya tankwasa zukatansu sai su baka komai naka magani ne gamo da kasawa amma ba kuma kowa ne yake da da wannan maganin ba eh ba kowa ne ke da da maganin ba kuma muna da aya da sauransu a kai ba sai na faɗa ba a nan gurin da muke zana ko wanda Allah ya yi haka duk abin da ake nema ya yi da nasa izo sai Allah ya tankwasa ya fito ba nema yi ba kuma shi ke ya bai sauran mutane suna fagan fagantu in dai annabi ne Allah sai ce maka ga yanda zaka to bi zaka samu biyan bukata anan duniya kuma kirma ka za ta tsaya a lahira zaka zama wani abu kuma amma da mutum ya ce yana da wani tunani to zai faɗi ƙasa domin ba abin da zaka yi wanda yake nasu domin shi annabi alaihi salam Allah ya da mu ya alzina amanu sajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum duk abin da ya ce maka wani kaza za a kobar kaza to anan rayuwar ka take Allah ce ka amsa masa a nan rayuwar ka take in ka ƙi to halaka ka ce a ciki halaka ka ce a ciki Allah da manzansa Allah subhanahu wataala da manzansa alaihi salatu ba sa ce ai ka bari in kana da manina mun ga mahaifiyar annabi Musa alaihi salam ana ta kashe yara ana yanka su ta biye da Allah ce da ita sashi akwati ki jefa shi a to da za a ce a kaddara ta ce ba za ta yi ba tana da dabara to sai dai halaka amma wannan abin da aka ce a yi a nan tsira ita sai jefa shi kuma tsira Allah ya mata ina raduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursali za mu dawo da shi za mu sa cikin mursalai duk kare da za a yi masa saboda wannan kwaya ɗaya ne kawai shine ja'iluhu min al-mursali muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim su suka rawaito shi sai ce wal asratu ita wannan ke nufi asara shine al-infiradu bi shay'i mutum ya keɓanta da wani abu an mallahu fihi haƙo gaburan wanda suke da haƙƙi a kai shi kaɗai zai kane ne sai ya hana su to cuta ce da za ta zo a bayan annabi alaihi salam Allah ya kiyaye mu wa an abi yahya usayd ibn hudayr radiyallahu anhu anna rajulan min al-ansari qala ya rasulullahi ala tasta'miluni kama sta'amalta fulanan فقال إنكم ستلقون بعدي أسرتان أسرتان فاصبروا حتى تلقوني على الحوض متفق عليه وأن أبي يحيى هنا دي سرق أبي يحيى شيني أسيد بن حضير رضي الله عنه أسيد بن حضير رضي الله عنه هنا شيني متانا مدينة كما أوسيني أشهلي كما أوسي أشهلي yana daga cikin wanda suka musulunta a hannun musabu dan umair radiyallahu anhu an ce a akaba ta farko wani suka ce a sai a tabi bayan ya musulunta izo ya ci kusan ya riga asar ibn zurarata shiga musulunci to shi usai da dan kudair ga wurin sa karɓo na dai sai ce anna rajulan min al ansari wani mutum daga mutanen madina kala ya ce ya rasulallahi ya ma'aikin allah ala tasta amiluni yanzu ba ka aiwatar da ni ba wato ka bani mukami na hukuma kamar sa amarta hulana kamar yadda ka dau wani aiki ka dauke ni aiki yi ma ka bani kamar yadda kai wani faqala sai annabi alaihi salam ya ce innakum satalqawna ba'di asarata ko haƙiƙa a bayana za ku gamu da asara wato kane ne yawa a danna hukuki ba za a bayar ba fasbiru ku yi hakuri hatta talqawni alal hawli hakuri suke na tafki na gobe kiyama kar ka taɓa wani rabu da wani ya hakuri aka ce to maganar wannan shafaka ce ta annabawa ta tausayin sa iji cewa da duk ya karbi mukami in ban da wanda Allah ya kiyaye sai ya yi irin wani to shi sa ce ya hakuri kar ka yi har gobe kiyama ka riske ni a tafki na dan kowanne sai shi a tafki za a haɗu da shi alaihi shi ku tafkin yanalu shirba minhu aqwamun wa fau bi ahdi ba kowa ne zai samu wannan sai wanda ya cika alkawari ya rike ya tsaya tsayin daka bai girgiza ba bai dama ko hagu ko haka ko haka shi zai iya shiga wannan tafkin isha ruwa amma wanda ya saba wani abu to ba zai samu ya ce ya haƙuri har sai ku riske na a wannan bai hana shi domin gudun kar ya je ya wancan a samu tasgaro irin wa'ancan abubuwan su faru to shikenan ba za a bashi ije ba dan shi tsarin annabi alaihi salam duk inda abi ya taso in dai shi ya tsara shi to abi alaihi salam to abi amma ana sabawa shikenan bari in dawo da wani baya kaɗan akan wannan haudu din da za a yi wata ran annabi alaihi yana zaune sai usman dan maz'un radiyallahu anhu shine wanda aka fara binne ya abu gibul garkadi wanda annabi alaihi ya binne sai na ibrahim ibrahim al-mu'azzaz radiyallahu anhu abu ne ce ne maka makoci abin musulunci ya cika shi ya tumbatsa sai ya taho tun kan tun kan ya samu annabi alaihi salam sai ya ce ya rasulullahi ni uridu an aktasiya ina so in fudi kaina zarewa maraina na in zare su zama ba da sha'awa sai annabi alaihi ya usman ya sa'o ummati a sau ni fudiyar al'umma ta azumi shi sa yace ba shara shaba wani sada min kuma ba a tafal ya tazawwaj fa in lam yastadi fa alaihi bis sawmi fa inna lahu fa inna lahu waja'a yana da karya sha'awa ya ce tuni al'umma ta azumi shine kisa shine kudewarsu to da ya ga haka sai ce ya rasulallah ne uridu an atara haba ina son zama rahubani ba aure haka zan rayu sai ce rahubani ya to ummati alququd fil masjid fi intizari salati ruhubaniyancin al'umma ta ba wannan bane in ka zauna misali aka yi kiran sallah ka shigo masallaci ka zauna kana jiran azhar ta yi ayi sallah shikenan ka gama ruhubaniyancin ka duk abin da Allah ya ba wa yancan wanda suka rike ta gaskiyar shi zai baka sai ce to ya rasulullah uridu an asiha ina so ni ne siyaha shine shiga dokar daji ita yawo cikin dabbobi da tsuntsaye tsakanin kwazazzabai da tsaunuka da ƙoramai zai dinga shan ruwa dodane sai ce su ya hatu ummati fil gazwe fi sabilillahi wa fil hajji wa fil umra al'umma ta suka yi jihadi shi ke na ishe su in ka je hajji ya ishe ka sai an ka je umra ma haka to sai ce ya rasula inni uridu an ufarika zawjati na zan zabura matata sai annabi alaihi sallallahu alaihi hijratu hijratu ma na Allahu anhu hijira ba kaurace mace ka kaurace wanda Allah ya hana shi kenan ya toshe sai ce ya rasula uridu Allah a gashiya zawjati ni na so ba zan sake saduwa da ita ba sai ya ce da shi ya usman in ka sadu da iyalinka in rizika min hajiyar gashiya walad in aka samu ɗa famata ƙablaka au ba a daka ya kunu laka yau mal iyamaci farhatin makurata aini in ya mutu kafin kai ko ka mutu ka bashi duk lokacin da ya mutu ko a gabanka ko bayanka zai zame maka farin ciki da sanyin ido gobe alkiyama amma in ko ba a kaddara haihuwa ba to duk saduwa auren da aka yi allah sai ya halicci ƙananan yara wanda za a saka su a aljanna su ne walidanul mukhallal idza ra'aytahum hasibtahum lu'lu'an mansura ita su da ba za ka fasa saduwa da iyali ba to da yaga haka wannan da an toshe sai ya ce uridu an ya rasula uridu an akhruja min mali ina so dukiyar ta gaba ɗaya raba da ita ba ni da koko sai ce ya usman an taƙula halak wata kafilar yatima wani miskin khairun laka ka ci da iyalinka ka taimaki marayu ka taimaki miskini shi ya fi alheri gurinka duk ya dukiya ka ci gaba da wa'yan sai ce ya rasulallah uridu Allah akula lahama ni na daina cin nama duk dai wani tsauri tsauri na daina cin nama sai ce amma ana in za a nillahamu la'aruddu in nama ya zo ba zan ce a'a ba لو استطعت أن أسأل ربي أن يرزقني اللحم كل شيء كل يوم لفعلت da na samu damar roƙi Allah kullum zai gabani nama ina ci da sai na roƙe shi Usman zai fasa cin nama tun da annabi azza bada haka sai ya ce ya rasula uridu an Allah atadayyaba daga yau na daina shafa turare haka zan dinga zama dai boy ta kashifi dai sai ya ce amma ana amana ne jibrilu an amassa ɗiba gibban jibrilu ya umarce ni ga shafa turare lokaci lokaci amma amara ne an amassa wafi kulle yomi juma'a dira juma'a in sha ya ce ya usman hazihi sunnati wadda ce sunnata in ka batta yawmal qiyamati ja'ala Allahu malakan yakunu bainaka wa bain haudi yawmal qiyamah mala'ika zai kore ka ba za ka ji wannan kogon wannan tafkin na ba za ka shiga haka ya ce hazihi sunnati in ka batta kiyama za a sa mala'ika ko kaɗe ka ba za ka ji gurin ba so da haka akwai haɗari a cikin rayuwa a dinga ganin abin da annabi sai zo ana bari a wasa kullum nakan jinjinawa alkali iyama in ya zo ƙarshen ishafa ishafan nan kaga kokarin da yi wajen rubuta a da irin dagewa da irin tafsiri da abubuwan da ya tattara wan Allah na yi amma da izo wajen addu'a wajen gamawa yi wa Allah kirare kiraren sai nuna Allah Allah ne akwai suna ta Allah wadda baya canja ta ita ce la yudiyu ajral musinina wala yusilu amal al mufsidina ya masa sai ce to ina roƙonka ya ce ashar na bihi jihuna saboda annaba su muka hana idan mu bacci wasu ta'amal na fihi na muka yi amfani da tunani wanda ke tunanin ne sosai amma don me lihimayati na karima irdi don mu kare girman mutuncinsa saboda ka na roƙe ka taj'alana mimman la yuzadu idza zida al-mubaddilu an haudihi ka sa mace wanda ba za a yi wa korar kare ba ran da za a kore wa masu tabdili daga wannan ko wannan wannan tafkin nasa ka sa ba ma cikin wanda za a yi wannan wani saluka an tamiya a radana an narikal muqada ka kare mutuncin mu da wannan wutar ta karurariya to kaga yadda Allah yake wanda suka yi wani aikin ma suna jin tsoron ba su wuce a kore su daga wannan wannan tafkin na alaihi salam ba so da ka dole sai mu yi ta taka tsantsan muna yin hakuri akan abubuwa mu tsaya akan abin da annabi alaihi suka dora mu don mu samu nasara Allah ya ba mu muwafaka muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne suka rawaito wannan hadisi yace usayd bi damil hamzati wa hudayr bi ta'in muhammala madmuma wa dadun mawjama maftuha shine lissa tawshihi ne wallahu a'lam wa an abi ibrahima abdullahi bin abi aufa radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi ba'adi ayyamihi allati laqiya fiha al-aduwa in tazar hatta idza malat ash-shamsu qama fihim faqala ya ayyuhan nas la tatamannu liqa al-aduwi was'alu Allah al-afiya fa idza laqitumuhum fasbiru wa'lamu anna al-jannata tahta zilali siyum ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم متفق عليه وبالله التوفيق عن أبي إبراهيم hadisi daga abu ibrahim shine abdullahi bin abi aufa abdullahi dan abi aufa shi da abdullahi da abi aufa din duk sahabbai ne shi sace radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yika manzala mai tsira da mucin Allah fi ba'da ayyamihi a cikin shashan kwanukansa in ka ji an ce ayyamu a larabci su ne ranakun yaƙi an ce ayyamul arab wato kwanukan laraba na bugin buga to a cikin ba'arin ranakun yaƙinsa allati laqiya fi hal aduwa wanda ya hada da abokin gaba ko abokan gaba a ciki in tazara ya yi sauraro hatta iza malati shamsu har sai da rana ta karkata annabi alaihi a za a yi yaƙi baya yi lokacin da rana ta zo tsakiyar sama ƙa'idarsa ce haka sai ta karkace an ce lokacin da rana take tsakiya akwai tsananin zafi tana da zafi su kuma lokacin makaman da hannu ake riƙewa akwai makaman da in rana ta yi zafi shi ma hannu ba iya riƙe shi so da zafinsa to sai ya dakata sai ta karkata ta bar tsakiyar sama ta ɗan risina sai a yi na biyu kuma riyahun nasari ta hubbu wato iskar nasara sai rana ta karkata take kaɗawa nasarar da allah ya masa alkawari a lokacin da ke taso ita ne sirtu bin ru'ubi da irin wa'annan to sai ya dakata sai lokacin da wannan iskar za ta kaɗa sai ce a ce a fara yaki kuma rana tana tsakiyar sama baya yi tunda dama kun san ma ya faɗi cewa idan rana ta tashi hudowa a shaidanu ƙarana ha wa iza stawar fi kabidi sama'i ƙarana ha wa iza mala ilar gurubi ƙarana ha shaidan sai zo sa goje sa kamanninsa tsakanin rana in za ta gudu to tsakiyar sama sai zo ya sake yin haka in za ta faɗi ma haka yake so uku to naka shari'a take kakkaucewa wannan shi yasa nake jan hankali a yanzu da yawanci akan yi ɗaurin aure sai a ce an saka shi sha biyar rana to in so samu ne ko da minti biyar su dinga kara kar a dinga ɗaura shi sha biyun prompt daidai wannan lokacin zuwa sha biyu da minti biyu to akwai matsaloli tana gotawa to gugun nasir wanda annabi sai ya ɗora mu akai ya riga ya shiga sai a dinga kiyaye irin wannan kama fi sana bai tsira amincin Allah ya miƙe a cikin sabai faƙala sai ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane la tatamannu liqa al'adui kar ku dinga burin haɗuwa da abokin gaba kar ku kar ku burin haɗuwa da abokin gaba was'alullahi al'afiya ku roki Allah sun da lafiya da kawuta a nan latata manolika al'aduyi annabar sai na so ya sa mu zo masu hankali da nutsuwa farko darasin shine ka kiyaye mutum ka kiyaye mutum in ka ga mutum baka san shi ba kai kanka ka sani baka san shi ya yake ba shine hankali na farko wanda in babu wannan to sai ka tarar za a yi karo tsakanin kwai da dutse wataƙila kai ne kwa shi ne dutsen kuna aran gama shi kenan wata ran taɓa hira da wani mutum a nan ƙasar irin masu farauta na ana jin aka gaya mun an tambaye shi me yafi jin tsoro a daji ya ce ga wanda bai taɓa sani ba wannan haɗari ne mutum bai ce zaki ko kura zaki da kura ba su isa komai ba wanda baka sani ba kanka ka sai maka shi ba yake ba duk inda mutum yake ka kiyaye shi in ka sake ka raina shi in kuka yi aran gama sai mutum ya raina kansa ana wato abin da yake so ya gama na kenan na farko kar ka yadda ka ruɗi ga kan kanka da ƙarfin da kake da shi ka amince wa kanka ka ɗauka za ka iya kowace irin aran gama sannan kuma ka raina ajewalin abokan abokin karawa kar ka kuskura kai wannan don baka san yadda yake ba sannan kuma na biyu nasara da Allah yake rubuta ta biyu yake raba ko kai zai ba ko ba wancan lokacin da mutanen maka suka je wajen hirakalu na rum ai ya tambaye su akan annabi alaihi salam atattahimunahu bil kasib qabla an yaqula ma qala kuna tuhumarsa da ya fadar ba gaskiya ba kafin ya ce Allah ya aiko suka ce la sai ce to ya yakin sa ike sai ce wata ran yi nasara wata ran bai nasara ba to kun ga wannan sai ai jina jina ai wa mutane sahabbai da yawa shahada ai wa sahabbai shahada to kaga a ce tun da yana yin haka kar ka ɗauka nasarar a gurinka ta kira nan Allah wandare ne mazari ne ba a san gabansa yanzu nan zai ba mutum mamaki sai sa na ce ki hankali kar ka kuskura ka zama kana da ijabu bin nafsi da isiqatu bin nafsi ka kuma yi ihana ka wulakantar da sha'anin abokin gaba ka ɗauka bai isa ba kuma ka ɗau Allah sai yadda kake so zai yi to ba haka yake ba yan sai ba da kai sai ba wancan nasara annabi musa alaihi da aka zo za su yi wannan na fir'auna allah ce auje su fi nafsi yake fatan musa wannan tsoron da iji ba yan dabo iji tsoro ba ba ba fir'auna iji tsoro ba wandara iji tsoro domin in aka zo jefawar sai iya kau da kai yan daban su karya shi amma janye saƙon ba abin da zai faru da allah ne ganin anil alamin to sai da Allah ce la ta khab innaka antal a'la to sannan hankalin sai kwanta so da haka annabi sai na tarbiyyantar da ku inda zamu zama mutane nutsatsu masu hanke masu zurfin tunani sannan was'alullah al'afiya ku roki Allah sauki lafiyar ta zahiri da ta baɗi ka samu lafiyar jiki kar a samu rauni kar a samu rabuwa wata gaba kar a samu ne shanyewar guri ko a samu ta rashin lafiya sannan da lafiya ta zuci jikinka yana da lafiya ruhinka yana da lafiya to kullum wannan ake so ai ta roƙon ubangiji a shi an sha ganin wanda za su kwanta lafiya amma ba zai tashi lafiya ba an sha ganin wanda zai zo mutumin kirki ana tabin arziki da shi sai tashi zama fanɗarare to yasa kullum wasallallahu al'afiya ku ta roƙon ubangiji lafiya fa ya zalake tumuhum fasbiru in kuma Allah ya kaddara kun haɗu da an yi aran gama to kuma sai ku yi hakuri ba gudu waja da baya kuma in abin ya zo ba shiryawa kai ba kuma kai kake nema ba to anan goma dole kuma sai an yi hakuri shi yasa nan ma ake cewa da masu ruƙuya da su masu ruƙuyar da makusantan mara lafiyar da makusanta mai rukuyar in aka zo ana rukuya wasu ake wai aljani ya magana a jikin mara lafiya to an saba wannan hadisin don wannan aljanin muki ne kar ka so haduwa da shi ayi addu'a sa'alullah al'afiya a roki Allah kawai a ga mara lafiya ya warke shi shi yake bukata amma daga nan da kake cewa kana so sai aljani ya magana ku tattauna da shi to ka saba wa sunnar annabi alaihi salam ya hana aduwi ne karka yi fatan haɗuwa da shi baka san yadda za a yi ba nawa suka yi shi kenan sai ya faɗa masa magana sai a ga mai ruku ya faɗi kif shi ma sai a ɗauke shi ana nemo shi kamar yadda aka nemo wancan shi ne ba a bukata Allah ya kiyaye mu wa alamu annabi al ce ku sani annal jannata ta ta zilalil siyo aljanna tana karkashin inuwar takubba wato wajen yaƙi ke an ce wannan annal jannata ta ta zilali siyo ina jikin jawami'ul kalimi na annabi alaihi salam wannan kalmar bai ce ku yaƙi ba amma akwai hattu alal harbi aw likital kwadaitarwa akan yaƙi na biyu akwai kwadaitarwa akan sumudi dakewa sannan na uku akwai nuna cewa a cikin jihadi akwai lada kuma ladan ba kankane ba aljanna ma za a samu wajen kusan abu bakwai ne a ƙarƙashin wannan kalmar annal jannata ta ta zila da shi ina cikin jawami ulkali da annabi alaihi wasallam ke cewa utitu jawami alkali malamai suka ce wannan kalmar da ya faɗa aljannatu ta ta zila da shi kalma hudu ce duk wani iya mai iya zance ba zai iya faɗo kalmomi da wannan guda hudun za su kunshi ma'anar da wannan ta kunsa ba daga cikin jawami ulkalim ɗansa alaihissalam in ya faɗa maka kalma to ba ta za ka iya kubucewa duk abin da ka sani sa shi shi to yana da wannan hadis yana cikin jawami ulkalim ya faɗi kalma ɗaya mai mai da martani ba zai iya ba misalin da zan baku ga ba ta annabi alaihi salam ta annabi ibrahim alaihi salam da shi da namuruzu yace yana yarawa yana kashewa ya banna shi ma sai ce to inna allaha yati bi shamsi min al-mashriq fati biha min al-maghribi wannan kalmar fati biha min al-maghribi tana cikin jawami'ul kalim me yayi fa buhital ladzi kafara sai ya kus bai ƙara can da babu da zai iya faɗa an kai shi to jawami ulkalimi wata kunshi kuma masu yawa a cikin kalma ɗaya ko kuma ta zama ta tare in aka faɗe ta ba abin da zai iya shiga tsakani iya keta ta fita babu jawami ulkalimi kenan Allah ya ba annabi alaihi salam wannan sai ce nusirtu bir ru'bi to ba annabi sai ya gama wannan wa'azin sun maqalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sannan mai tira da matsalar sai ce Allahumma ya al munzilal kitabi mai saukar da littafi an ce shine alkur'ani ko kuma aljinsiya ce ba hadiya ba ce yana nufin alkitabu din nan su ne tafan da ya saukar da su musa da su ibrahim da attaura da injila da zabura da qur'ani shine alkitab ko kuma a hadiya ce kitabun ƙur'ani ake nufi wa mujiriyar saha mai tafi da girgiji shi ne ke tafi da girgiji sai gan shi da damuna ka dinga cagarin nan ko an duba gabas akwai alamun hadiri ana tafana sai zai rufe ka to Allah ne ke tafi da shi masa kirayi wa hazimal ahzab mai kuma karya rindina mai karya gayya kaga kirari uku yawa Allah farko ya ce da shi a farko ɗiki ya ce allahumma kalmar allahumma ce yana daga cikin sunaye wannan allah shine lafazil jalalati duk sunan da za ka yi kira in ka sa masa ya in akwai alif da lami sai ka cire in ka ce arrahmanu allama alquran ko arrahmanu alal arshi ar-rahman rahim to za ka ɗauko ar-rahman ka ɗauko ya ba da maka ce ya rahman sai ka ce ya rahman sai ka cire amma allahu akwai al in ka faɗe shi tumbal haka in ka so ya haka za ka ce ya allahu to shi yake karɓar wannan to in ka so kuma sai ka ɗauke ya ɗin ka cire ta daga farko sai ka juya ta ka mulmula ta da ta mi'ara mai shadda sai ka ce allahumma shine ya Allahu ke duk ɗaya ne Allahumma ya Ubangiji sai ce munzilal kitab mai saukar da littafi alkur'ani mujriya saha mai tafi da girgiji wa hazim al mai karya gayya sai ce ihzumhum na roƙe ka ka karya su wansurna alaihim ka taimake mu ka ɗora mu to addu'ar da yake kenan da Allah ya tashi ba wa duniya mamaki iskar da kowa yake so ita ke kira rihu saba rihu saba ita ce iska wacce take mai daɗi in ta kada da asuba din ta mara lafiya sai bacci ya ɗauke shi to irinta da wannan Allah ya rusa rundunar ba da wata iska mai babba wadda kowa yake so ita ya turo ko ta karya don komai sai yadda ya so zai yi da wannan sanyin da wannan daɗin amma ya ruguza wannan rundunar da ita subhanahu wa ta'ala to a nan karatu da za mu sake fitarwa bayan wa'ancan annabi alaihi na mana in za ka roƙi allah to ka fara gabatar da ya masa kirayi shi yasa ya ce allahumma alaihi salam munzilar kitab wa mujriyar sahaba wa hazimal ahzab to da ya masa kuma in za ka roƙe shi sunayen Allah sai ka nemo wanda za su dace da bukatarka wanda dace da bukatarka hazim al-ahzab kaga abin da ake so ai karya abokan gaba in za ka rufe ubangijin to haka za ka yi shi yasa za ga mutane da dama in an ce mutum ba lafiya sai su ce a karanta ya shafi ishfi an ta shafi la shifa ila shifa uku shifa Allah ya gajiru su kuma to ga shi na abin wannan ne in wani bala'i ne sai aka kanta ya mu'afi a ja ya mu'abi wannan kira da zaka ya dace da bukatar ka sai ka roƙi bukatar taka a wannan to da ya masa wannan kirari sai kuma ya roƙi bukata wai ta sai ce ihzimhum ita ma abin lura ne annabin rahama da shari'a shi yasa ya faɗa haka bai ce a halikum ba halaka su inda ya halaka su magana ta kare amma karya su a wannan ka ba mu nasara a kansu saboda wataƙila gaba za su musulunta shi yasa yawa ba zai ce ba shi yasa an tashi addu'a ake ta koyarwa sai mun gode Allah da muka zauna da manya suka dinga hana mu wani lokacin hankakanmu na hayaki in an zo ana abu sai mai faɗi maganganu mai addu'o'i miyawu aka ce in in kar ku saki wanda kuke wa addu'a baka san me zai faru ba gaba wataƙila zai zo ya shiryu abinda kuka zo za ku sa a gaba sai ya fi ku ƙoƙari amma kuka roƙi Allah ya riga ya karya shi ya halaka shi to a lokacin da zai muku rana ba zai iya ba duk abin da ya motsa wannan addu'a ta karya shi ba zai ba roƙi Allah ya tankwasa zuciyarsa a yanzu da ba kwa daidai wataƙila za ku haɗu a wata manufa abu guda za ku saka a gaba to shine hangen nesa tsarin musulunci kenan amma addu'ar da an zo mutum ya bakarara addu'a ya bakar addu'a ya nemi halaka mutane ba a san wannan ba koyar annabi ce alaihi salam ko na kuke so roƙi Allah ya tankwasa zuciya ya tankwasa zuciyar wanda ya sankura ya yi kaza shikenan ma roƙon karyawa da halakawa to sai abin ya zo ya taɓa mutum zama ya da na sani nan gaba in ya karya shi ne halaka shi in bukatar ta zo tasa kuma ya zama halakakken to wataƙila addu'o'in da za ka yi kafin ya dawo ya taimaka wataƙila har mutum ƙara wasa ba zai yi addu'a da za ta warware wannan ba kuma shi yasa ake son iyaye mata su daina tsini wa 'ya'yansu ko da uwa ta wa yaro baki ta farfar magana ta ta roƙa Allah ta janye kuma ta ta roƙa masa albarka wannan tsinewa ta masa guda ɗaya wataƙila sai ta kare rayuwarta tana neman wasu albarka kafin ta iya wanke wancan to ga maganin kada a yi to kar a fa kar a ji to kar a fara to wannan shine darasin da annabi sai ke koya mana irin lafazin da yake faɗa alaysa ihzum kariya su a wannan karin da suka fito ya karmu wan surna alim ka dora mu akan su amma ba a haliku ba ba halaka su ba in yi halaka suka halaka sun tafi ga baki ɗaya sun mutu kaf to magana ta ƙare amma ta ida za su dawo su zo su musulunta su zo su yi aiki ka ga lokacin da aka yi aka yi kuhu da ai ka ga ɓannar da aka yi annawa sun da kansa sun masa rotse karya masa ruba'iya suka fita kwalkwalarsa ta nitse masa ɗaya a nan ɗaya a nan alayhi salatu wassalam abu ubaida ta ibn jarrahi radiyallahu kafin ya cire masa su sai da jaha koransa guda biyu na gaba suka fita jini dinga dauka na alaisan amma sai Allah sai da shi laisa laka min al'amri shay ba ruwanka karkace ku amma Allah ya ce ka eh zaka sani fa innahum zalimuna ba su kyauta ba amma da tafiya ta tafiya fa sai ga abin da mai shi nake faɗa wa kan waƙi in na jahu min sharakin rada fasara waliyan ba da an kana fil ida sai ga amur bin al'as dan da annabi alaihi salatu sai a kasa zaune kasa tsaye ba ta sace me ya faru da ce ma ta khaira man khalaqal man khalaqal khaliq hake ce ma ta khaira man khalaqal khaliq mafifici wanda Allah halitta ya rasu kuma ga abin da suka yi a can Allah ce ba kashe akwai abu a gaba Khalid ibn Rodi ka ga yadda ya zama bai taba kwana talatin a gida tun da ya musulunta fafata da nawa sai ba duniya duba yaƙin da duk wanda ya yarda sai da aka dade shekara wanda ya da'awa annabta sai da aka yi maganin sa to haka rayuwa take ya haƙuri don Allah ce ya haƙuri ba ba hannunka a cikin kyale su ba su kyauta ba a yanzu ashe akwai tanadi sai ga sun roƙo sun yi musulunci rana to shi sa ake ta samo musulmi mu kalli irin wannan a tsari na rayuwa duk wanda yake wani abu ba dai turo ke Allah ya shirye shi wataƙila zai zo wata ran ranar da ta wuce inda kake tsammani kun ga lokacin da aka yi fatahu makka da nawa sai zo ya ci maka sai dan suhaila dan amr radiyallahu anhu ya zo shi sulaiman mahaifina yana gida na tattare tattare yana tunanin ta yana zai silale ya gudu sai ce irinsa ba a tozarta ce kai ce ne ya zo sai annabi ya ce in su haila dan amur ya fito na hana kowa daga ido ya kalle shi kaga ba harara ba bakan magana balle duka kowa dole ya haka sai da zo har gaban annabi sai ya ce masa su haila kai ne sai ya rasu ni ne ya ce irin kai ba a yi masa irin abin da ake tsammani sai ce ashadu an la ilaha illallah wa ashadu annaka rasulullah ta lokacin da ya zo gaban annabi alaihi salam sai na umar ya ce suhaili ne wanda ya dinga tsinin baki a hudaybiya ya ce bai yadda da arrahmanu rahimu ba shi ne aka ce haza ma salih alaihi mahmud rasul alam kai ce bai yadda ba sai da ya jawo haka goge sunan da kanka barin tsarin wayansa sai annabi sai rabu da shi akwai ranar da zai tsaya matsayin da sai kai farin ciki da matsayinsa shi kenan sai na umar ya shigo sai suhaili ya musu to ranar kuwa sai da aka ce manzala mai ya rasu ana ba da sanarwa sai waɗansu suka fito a garin maka suka ce to fa sai a fita daga musulunci sai ga suhaili da takobi yana bi unguwa unguwa ya ce wata magana na ji ina so in sake jin irinta a bakin kowa ya cire kansa a kai to ashe magana da ya faɗa sai ran nan tun ya ce zai tsaya matsayin da sai kai farin ciki da abin da zai haka yake amin salar allah saka alheri annabi lokacin da ya ce a goge sunan sai na ali ce ba zai goge ba sai ce na mun shi to da babban magana ce shi da kansa bai goge ba sai da ya ce ashhadu anni rasulullah ba soke wannan matsayin ne ba ashhadu anni rasulullah sannan sai haka saboda larura sai sai na ali ce za a yi maka irin ta kuma sai ka karba ai girma ne ran da ka zama kai ne jagora za a zo maka da takan ka karba za ka shi ma a domin jandar sai da ya karba abin da kai ba an ga wannan magana shekara talatin sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi bukhari da muslim so suka rawaito shi wa billahi tawfiq أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام